إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin mai albarka na Masjid Da'watul Irshad a majalisin mu na karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi a yau muna takwas ga watan safar hijira daga maka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara miladiya a 2025 wannan shi ne darasinmu na 43 a jiya mun ce 41 kuskure ne yana wannan shi ne darasinmu na 43 a cikin kitabu sala kahin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine idza lam takhsha aqibatal layali wa lam tastahi fasna ma tasha'u fala wallahi ma fil 'ayshi khairun wala ad-dunya idza dhahaba al-haya'u malan yace idan baka tsoron ko ta kwana kuma baka kumiya to ka aikata abin da kake so yace na rantse da Allah rayuwa ba ta da amfani duniya babu alkhairi a cikinta inda har ya kasance babu kumiya wannan yana fassara faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne inna mimma adraka nasu min kalami nubuwati al-ula idza lam tastahi fasna ma shi'ta yana daga cikin abinda mutane suka isko na magungunan annabawa shine idan ba ka kumiya to ka aikata abin da kake so ma'ana mara kumiya shine wanda yake aikata abin da yake so ba ruwan shi da kowa me ake ce ma kumiya kumiya shine ka ji nauyin yin abin da bai dace ba ana kallonka wannan shi ake ce ma kumiya a shi lokacin da mutum ko mace za ta yi rawa a gaban mutane ba ta da kumiya domin rawa ba ta dace ba lokacin da mutum zai sha taba a gaban mutane ya yi rishin kumiya domin shan kumiya da shan taba abu ne wanda bai dace ba lokacin da mutum zai yi zagi a gaban mutane ba ya da kumiya don saboda zagi abu ne wanda bai dace ba kumiya tana da muhimmanci a musulunci malamai ma suka cewa asalin kyaukyawan ɗabi'u gabaɗayansa shine kumiya shi yasa ya zo a hadishi wani mutum yana da ɗan uwa mai yawan kumiya mai tsananin kumiya sai yana masa hada to wata ran a gaban manzon Allah ne yana masa hada sai manzon Allah ya ce da'ahu fa innal haya'a la ya'ti illa bi khair ka bar shi domin ita kumiya ba ta zuwa da komai in ba alkhairi ba kuma wanda yi dacewa a ce muna jin kumiyar sahiya da kowa shine wa shine Allah madaukakin sarki Allah ma ana kumiyarsa kamar yadda kake kumiyar surukin ka ga kana wani laihi ko malamin ka ga kana wani laihi to Allah shi cancanta a ce kana jin kumiyar ya ganka kana yin wani laihi shi yasa Allah subhanahu wataala yace yastakhfuna minan nasi wala yastakhfuna min Allah wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min alqawl suna jin kumiyar mutane amma ba sa jin kumiyar Allah wannan siffa ce ta munahoci kinan wanda yi girma da a ce mun ji kumiyarsa shine Allah maɗaukakin sarki ko a wurin laihi wanda yake ɓoyewa ya yi laihi ya yi sauƙi laihinsa ya yi sauƙi ga wanda yake yi a bayyane domin wanda yake yi a bayyane ya yi rashin kumiya ga mutane guda biyu ga nau'in abubuwa guda biyu ya yi rishin kumiya ga Allah kuma ya yi rishin kumiya ga wa ga mutanen da suke kallonsa shi kuma wanda yake a ɓoye Allah kawai ya yi ma duk da girman abun amma dai ya hai sauƙi ga wanda yake a bayyana mutane na ganinsa domin ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu ummati mu'afa illa almujahirin dukkanin al'ummata Allah yana yahi musu laihukan da suka yi sai dai waɗanda suke bayyana laihukan nasu a gaban mutane ba ruwansu da Allah balantana ma mutane da abin da ya kama da haka muna fatan Allah madaukakin sarki ya arzita mu da ɗabi'a ta kumiya mala yace fala wallahi ma fil aishi khairun wala dunya idza dhahaba al haya'u wallahi babu alkhairi a rayuwa ko duniya idan aka ce babu kumiya idan aka ce babu kumiya a al'umma to a wannan al'ummar kai mata kabbara ko kuma kai mata kuwa ko kuma ka yi mata inna lillahi na lalacewa Allah ka arzuta mu da kumiya eh za mu tashi har yanzu muna a cikin babu salatu babu salati man la yuqimu sulbahu fi ruku'i was sujudi bayan bayani akan wanda baya miƙe gadon bayansa a cikin ruku'i da sujada za mu tashi a hadisi na 862 مالا يجي حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر بن الحكم حاء وحدثنا قتيبة حدثنا الليث عن جعفر بن عبد الله الأنصاري عن تميم بن محمود عن عبد الرحمن بن شبل قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نقرة الغراب manzon Allah ya yi hani a kan nakaratul gurab shi ne ƙoton kurciya in a hausa za mu fassara an san ƙoton kurciya ko ya kurciya take cin hatsi ya zuba mata ko abin game ake cewa ko tantabara cicicicit wana gani ko to wannan shi ne nakaratul gurab manzon Allah ya yi hani a kan wannan ibara ce a kan mi gaugawa a cikin sallah waftirashi sab'i da kuma kwantawar namomin daji abinda ake nuhi shine wajen sujada ka aje hannuwanka ƙasa ana gane da kyau ko shine iftirashu sab'i manzo Allah ya hana haka wa an yuwaqtina ar-rajulu al-makana fil masjidi da kuma mutum ya keɓance wani wuri a masallaci kama yi waktinul ba'iru kamar yadda a raƙum yake keɓance wuri a cikin garki haga lafsu kutai ba wannan lafazi na kutai ba abinda ake nuhi a nan malamai sun yi ma wannan ibarar fasara guda biyu fasara ta harko shine suka ce abinda ake nuhi shine an hana mutum ya zamna ya meke da suna ya je zuwa sujada kamar yadda raƙumi in zai kwantawa yake tahiya sai ya kai guyoyinsa sai ya kai ƙawahunsa sannan ya kai sannan ya kai hannuwansa amma malamai suka ce fasarar tahi inganci shine kamar da yadda muka fasara a farko manzon Allah ya hana mutum ya keɓance wani wuri a masallaci shi kullum in ya zo nan yake so ya sallah ana gane da ke ko in ba nan ba kowa ma ya sani da an zo shi wannan shi ne wurinsa wanzu Allah ya hana haka ba haramun bane makaruhi ne ana gane da kyau ko malamai suka ce kuma hikimar da yasa manzon Allah ya hana haka na farko wannan zai sa wasu su riga ka kuma dan saboda an san ka da wannan wurin a tsayawa bayan wannan kuma yana iya sa ma mutum wata riya da wata shuhura hakan ga ana gane da kyau ku to shi yasa manzo Allah ya karhanta yin haka inda ka zo ka isku ka yi sallah sai dai misali wanda suke su ne masu gyara ma liman misan musamman a irin salloli na kiyamun laili to irin wannan ana son su kasance a bayan liman ba lahi bane su dan sun saba dan saboda maslaha ce ta jayo haka مالك حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سالم البراد قال أتينا أقبة بن عمرو الأنصاري أبا مسعود فقلنا له سمك مساء حدثنا عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ka ba mu labari game da sallar manzon Allah ya take faqama baina aidina fil masjidi sai ya tashi a gabanmu a cikin masallaci fa kabbara yayi kabbara falamma raka'a lokacin da yayi ruku'i wada'a yadayhi ala rukbatayhi ya dora hannayensa akan gwiwowin kafarsa wa ja'ala asabi'ahu asfala min zalika sai ya sanya ɗan yatsunsa kasan gwiwowin ana gane da kyau ko tunda gwiwa ai shimke ta ne za ka yi kenan yan yatsun za su zamanto me za su zamanto kasa na'am yace wajafa baina mirfaqaihi kuma ya nisantar da me ake cewa karan hannunsa idan ba a ga mai karan hannu a wajen ruku'i ko kuma a wajen sujada bude su ake haka sai in kana a cikin jam'i ta yanda in kai zaka iya takura ma wani to a wannan kuma la darara wa la dirar sai ka matsi su haka ana gane da kyau ko na'am malam yace hatta istaqarra kullu shay'in minhu har sai da kowanne gabobi ya tsaya a inda yake ma'ana har sai da ya tsaya ya daidaitu a cikin sujada a cikin ruku'i thumma qala sannan sai yake sami Allahu liman hamida faqama sai ya tsayu bayan ya ce sami Allahu liman hamida hatta stakarra kullu shay'in minhu har sai da komi na sai komo yanda yake kinan ba yana dagowa ba sami Allahu liman hamida kuma kai tsaye yana tahiyya me a wajen sujada thumma kabbara sannan sai ya kabbara wa sajada sai ya sujada wa wada'a kaffaihi ala al-ardi sai ya dora tahin hannunsa akan kasa ma'ana ya fara kai tahin hannunsa a kasa sannan ya kai ya kai kawahuwansa sun majafa bai na mirfaƙaihi sannan a wajen sujadar shi ma ya nisantar da karan hannuwansa daga jikinsa hatta stakarra kullu shay'in minhu ya tsaya a cikin sujadar har sai da komi nasa ya tsayo inda yake sun marafa a ra'asahu sannan sai ya ɗago kansa daga sujadar nan fajalasa sai ya zamna hatta stakarra kullu shay'in minhu har sai da komi ya daidaita daga gare sa fa fa'ala mithla dhalika aidan sai ya aikata makamanciyar haka har yanzu sun musalla arba raka'atin sannan sai sallaci raka'o'i guda hudu mithla hadhihi raka'a irin wannan raka'a da nuna muku da na gaya muku fa salla salatahu sai yayi sallar sa thumma qala sannan sai ce haka da ra'ayna rasulul rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli sai mas'ud ya ce abu mas'ud ya ce haka muka ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yana sallah a takaice wannan abin da yake nunawa shine rishin sauri a cikin sallah babin gaba ɗai abin da yake nunawa kada ka kasance mai sauri a cikin sallarka ya zo a hadisi manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce ina zaune da sahabbai sai ce musu aswa'un nasi sariqatan alladhi yasriqu min salati wanda barawan da yake kowa zama barawo in kana buƙatar gingataccen barawo kasurgumin barawo shirgegen barawo dan bareren barawo in ma akwai abin da yake haka an gane ko sai manzo Allah ya ce alladhi yasriqu min salati shine wanda yake satar sallar sa sahabbai suka yi mamaki to wa kaifa yasriqu min salati ta yaya mutum zai saci sallarsa sai manzon Allah ya ce la yutimmu ruku'a was sujuda shine ya kasance baya cika ruku'i baya cika me baya cika sujada wannan shine swata swatar sallah swatar tana iyuwa ka je ma har ka sace sallar gaba ɗaya ma'ana ka lalata ladar sallar taka gaba ɗaya shi ne na da kyau ku kasance masu natsuwa a cikin sallah natsuwa ita ce asalin sallah malamai suka ce as-salatu al-khushu' lubbus salah da Allah yace ayi sallah sai yace wa qumu lillahi qanitina ay khashi'ina ku tsayu a gaban Allah kuna masu natsuwa Allah kara mana natsuwa a cikin sallah babu qaulin nabi sallallahu alaihi wa sallam babu mai bayani akan fadin manzon Allah kullu salatin la yutimmuha sahibuha tatimmu min tatawwu'ihi aw tutammu min tatawwu'ihi bayan bayani akan fadin manzon Allah duk wanda sallarsa ta farilla bata cika ba to za a cika masa da sallah ta nafila ana gane da kyau ko ba cika ba ta rishin ba a yi ta ba rishin cikar lada domin in baka yi ba asali ma ba a ce maka mai sallah wanda wata ran yana yi wata ran baya yi shi wannan ba a mace mishi mai sallah domin Allah ce waye aqimus salata ba ce waye ba sallu ba ce waye ku sallah ba inda ce waye ku sallah to wata ran kaga dama kai wata ran kakkai amma ce waye aqimu ku tsaida sallah kenan ku yi ku duk lokutan da ake sallah ku yi mi ku yi ana gane da ke ko wannan shine kenan حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا إسماعيل حدثنا يونس عن الحسن عن أن أنس بن حكيم الضبي قال خاف من زياد أو ابن زياد فأتى المدينة ياجي صورا ميكي رسولنا زياد كوكما ابن زياد فأتى المدينة سيزو مدينة كنا يقول يزو مدينة فلقي أبا هريرة سي ya haɗu da abu huraira ƙwala ya ce fanasaba ni sai ya nemi in gaya mishi ni wane ne fantasabtu lahu sai na gaya mishi ni wane ne faƙwala sai ce ya fata ya kai yaro ala'u haddisu ka hadithan shin ba zan baka wani labari ba ba zan gaya maka wani hadisi ba ƙwala sai na ce ƙultu bala rahimakallah na ce eh allah ya maka rahama ƙwala yunus yunus ya ce ahsibuhu zakarahu anin nabi sallallahu alaihi wasallam ina kyauta zaton ya ce ne daga manzon Allah qala akan cewa manzon Allah ya ce inna awwala ma yuhasabu nasu bihi yawmal qiyama lallai farkon abun da za a yi ma mutane hisabi da shi a ranar alƙiyama min a'malihim daga ayyukansu as-salatu ita ce sallah qala yace yaqulu rabbuna jalla wa azza li malaikatihi Allah ubangijinmu madaukaki mabuwayi zai ce ma mala'iku wa huwa a'lam tare da cewa yahi sanin abin da zai tambayawa yahi sanin abin da zai ce musu unzuru fi salati abdi ku duba a cikin sallar bawata atammaha amna qasaha ya cika sallar daidai ladar sallar ta cika ko kuma akwai na kasu akwai abin da ya rage fa in kana tammatan kutibat lahu tamma idan sallar ta cika sai a rubuta e sallar ta cika wa in kana taqasa minha shay'an qala idan ya kasance sallar wani abu ya rage daga cikin ta sai Allah ya ce unzuru hal li abdi min tatawwu'in kudiba har bawa na yana da nafila fa in kana lahu tatawwu'un idan ya kasance mutumin yana da nafila qala sai Allah ya ce atimmu li abdi faridatahu ku cika ma bawana farillarsa min tatawwuhi daga nafilarsa thumma tu'khadhu al-a'malu ala dhakum sannan sai a dauki sauran ayyuka akan haka ala dhakum ay kama fu'ila lis-salati hakaza yuf'alu bi baqi al-a'mali min az-zakati was-siyami ana gane da kyau ko مقاري حديث سيمو دوغن بياني حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حميد عن النبي صلى الله عن الحسن عن رجل من بني سليط عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه شما أبي سليط يا رويتو مكة من جوانا حديث دقى أبو هريرة حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن داوود بن أبي هند عن زرارة بن أبي أوفى عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم تميم يا رويت ونا حديث دقى منظر الله بهذا المعنى دونا معنى قال يتي ثم الزكاة مثل ذلك سنن زكاة إتما أي متحكا معنى زكاة إتما za a cika nakasun da aka samu da sadakar da mutum yake yi ana gane da kyau ko sun mato ukhadul a'malu sannan sai a dauki sauran ayyuka ala hasabi zalika a makamancin haka azumi shi ma na ramadana wanda aka samu na kasu sai a doko da nami da na nafila azumin alhamis da litani in kana yi irin su azumin tasu'a da ashura in kana yi irin su azumin rakiyar wata in kana yi sai a doko su a cika da wa'ancan haka shi ma hajji idan an samu na kasu a cikin na farilla sai a doko da na nafila da kai amin a cika ana gane da kyau ko wannan hadisin yana nuna mana abubuwa guda biyu abu na farko kun ji kararra manzon Allah ya ce abu na farko da ake fara ma mutum hisabi da shi a cikin ayyukansa shine mi shine sallah a wata riwayar manzon Allah ya ce in ta gyaru komi ya gyaru in ta lalace komi ya ne komi ya lalace to sai dai akwai kuma wani hadisi da manzon Allah ya ce inna awwala ma yuqda bainan nasi yawmal qiyamati fid dima'i farkon shari'ar da za a yi a ranar alƙiyama ita ce shari'ar da ta ta'allaka da jini kun gani kamar a zahiri kamar akwai ne akwai cin karo na an ce sallah za a farawa can kuma an ce abin da ya shahi me abin da ya shahi zub da jini ana gane da kyau ko to malamai suna hada hadisan da cewa idan aka kalli haƙoƙi kala biyu ne akwai huququllahi akwai huququl ibadi akwai haƙoƙin da suke tsakaninka da Allah akwai haƙoƙin da suke tsakaninka da wa da mutane ana gane da kyau ko to idan aka kalli haƙoƙin da suke tsakaninka da Allah farkon abin da za aka fara bincike shine mi shine sallah idan aka kalli haƙoƙin da suke tsakaninka da mutane farkon abin da za a fara bincike shine mi shine abin da shahi zub da jini abin da shahi kisa da abin da ya kamata haka wallahu ta'ala a'lam abu na biyun uwa masu girma wannan hadisin yana nuna muna ashe dukkanin wanda baya nafila yana a cikin hatsari ana gane da ku duk wanda ba ruwan shi da nafila yana a cikin hatsari domin wane ne ke da tabbacin in yayi sallah an rubuta mishi gaba ɗayan ladarta ya zo a hadisi manzo Allah ya ce mutane za su zo su yi sallah sai daga cikinsu a samu wanda ɗai cikin goma ne za a rubuta mishi wani biyu cikin goma wani takwas cikin goma akwai ma wanda komi ma ba a rubuta mishi ana gane da kyau ko sai manzo Allah ya nuna abin da ke jayo wannan shine khushu'i mun kuma masibobi da kuma damuwoyi da gurace-gurace na duniya sun muna yawa ana gane da kyau ko akwai ma lokacin da za ka yi sallah ba kuma sallah ban ya karanta bayan fatiha akwai wanda shi fatiha ma bai san ma lokacin da aka kare ta ba ya san dai za a karanta fatiha amma bai san lokacin da aka kare ta ba ana gane da jiku akwai lokacin da liman zai daukarwa gaba ɗaya mutanen da ke bayan shi a rasa ma wanda zai gyara mishi kowa ya shiga duniya to wannan tunanin yana rage ma sallah lada to kuma wannan ladar da ta rage dole sai an cika ta to in baka yi nafila ba da ni za a cika maka wannan sallah babu kinan shi yasa dole ne mutum ya lazumtu da yin nafila yawan nafila akwai alkhairi mai yawa a cikinsa yana sa Allah ya soka Allah ya ce wa ma ya taqarrabu ilayya abdi bin nawafil wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bi shay'in min an-nawafil hatta uhibbahu bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da yawan nafila face na sosa face na so shi idan Allah ya soka wa ya kai ka Allah ka ba mu ikon lazimtar nafiloli mala yace tafri'u abwabir ruku'i was sujudi rarrabe ƙohohin ruku'i da sujada ma'ana rarrabe bayanin abin da shahi ruku'i da sujuda babu wad'il yadaini ala rukbataini babu mai bayani akan dora hannaye akan gwiwowi a wajen ruku'i حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة عن أبي يعفور قال أبو داود واسمه وقدان سنش وقدان عن مصعب بن سعد قال صليت إلى جنب أبي ناي سلى أجيهم ما أيفينا فجعلت يدي بين ركبتي سين سنيحناينا أتكان قيووينا fanahani an zalika sai ya hana ni akan yin haka fa uttu sai kuma na ƙara yin haka nan a wata sallah fa qala sai ce la tasna hadha kada ka ƙara yin wannan fa inna kunna naf'aluhu domin mu mun kasance muna yin sa yana nufin a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa nuhina an zalika sai aka hana mu yin haka ka'ida ce a wajen malaman hadisi ke cewa qaulus sahabi nuhina lahu hukmun raf'i idan sahabi yace an hana mu to yana nihin wa ya hana su manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kenan yace sai aka hana mu yana nufin sai manzon Allah ya hana mu daga game da yin haka wa umirna sai aka umurce mu an nada'a aidina mu dora hannayenmu ala rukabi akan gwiwowi ana ganiya da kyau ko kenan wannan wani tabi'i ne yake sallah a gehen wani sahabi da ake cewa mus'ab bin sa'ad an gane da kyau ko shine mus'ab bin sa'ad shine tabi'in yayi sallah a gehen ma'aifinsa wanda shi kuma sahabi ne shine sa'ad to sai yayi ruku'i bayan da ya dace ba sai ya game hannayensa ya sanya su a tsakiyar gwiwoyinsa kamar da muka nuna a ran nan wa zai ƙara nuna muna irin ruku'in da suke a da aka hana su haka yadda ku ya game cinanun nan da ɗai da tahin hannu to ya ce a da haka suke yi sai aka hana su manzo Allah ya hana su yin haka sai ya umarce su da hannaye a ɗora su akan mi akan gwiwowi ana gane da kyau ko na'am wannan shi ake ce ma at-tatbiq a fiqhu yin haka nankin da aka hana حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن القمة والأسود عن عبد الله قال إذا ركع أحدكم إذا دينكو زي ركوئي فليفرش ذراعيه تو يشهد ذراعينسا على فخذه أكن كتتررسا waliyutabbiq baina kaffaihi sai ya haɗe tsakanin 'yan yatsunsa ana ganewa ko yana nuhin yanda wannan ya nuna muna mutum ya yi haka nan ana ganewa ya game ta ya game tayin hannunsa sai ya sa su a tsakiyar katattarunsa yace fa ka'anni anzuru ila ikhtilafi asabi'i rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam yace zancen nan da nake muku kamar ina kallon manzon Allah lokacin da hannayensa suka game da juna ko kuma suka saba ma juna lokacin da ya sanya su a cikin a cikin katattarunsa wannan shine ra'ayin ibnu mas'ud daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibnu mas'ud shi ya rasu ra'ayinsa ruku'i haka ake yi yanda ya nuna mana kuma ibnu mas'ud sahabi ne nawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma malamai suka ce ibnu mas'ud abin da yasa har ya mutu yana haka shine hadisin hana wannan kin bai ba bai zo masa ba domin ma min ahadin illa wa tadhhabu anhu sunnatun li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ta'azabu anhu babu wani mutum face sai ya mutu bai san wani hadisi na manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam kinan shi yasa shi ibnu mas'ud abin da ya sani shine haka ake sal haka ake ruku'i ana sa hannuwa ne tsakiyan kawahu to shi yasa ra'ayinsa kenan har ya mutu haka yake idan bai samu wannan hadisin da ya nuna hanawa ba kuma cikin sahaban manzo Allah muka ce shi kadai ne ke da wannan ra'ayi shi yasa malam ya kawo shi anan dan saboda ya nuna in ka ga wani ya ce ana yin haka to mai yiwa ya ga wannan hadisin ne nawa nawa na ibnu mas'ud malai ce babu ma ya kolon rajulu fi ruku'ihi wa sujudi babu mai bayani akan abunda mutum zai ce a cikin ruku'insa da sujadarsa حدثنا الربيع بن نافع أبو توبة وموسى بن إسماعيل المعنى قال معنا سنتي حدثنا ابن المبارك عن موسى قال أبو سلمة موسى بن أيوب عن عمه عن أقبة بن عامر قال لما نزلت فسبي لما نزلت فسبح باسم ربك العظيم lokacin da wannan ayar ta sabka da take a cikin suratul waqi'a fasabbih bismi rabbikal azim kayi tasbihi da sunan ubangijinka mai girma qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah yace ij'aluha fi ruku'ikum ku sanya wannan a cikin ruku'in su a cikin ruku'in ku da haka sai suka rike cewa mi subhana subhana rabbiyal azim kinan kaman an yi umun an yi aiki da umunnin wa Allah madaukakin sarki tunda Allah ne ayyace fasabbih bismi rabbikal azim ka yi tasbihi da girmama ubangijinka ka yi tasbihi da sunan ubangijinka mai girma sai ka ce subhana rabbiyal azim kinan ka yi abin da aka umurce ka falamma nazalat lokacin da ta sabko sabbih isma rabbika rabbikal a'la ina nufin suratul a'la lokacin da sabbi ta sabko sabbih isma rabbikal a'la kayi tasbihi da sunan ubangijinka al'a'la mafi daukaka qala sai manzo Allah yace ij'aluha fi sujudikum ku sanya wannan a cikin a cikin sujadarku ana ganiya da kyau ko to kun ga wannan ashe addu'ar da ake a cikin sujada da cikin ruku'i ta samo asali ne daga mi daga alqur'ani malai ce haddathana ahmad ibn yunus haddathana al-layth ya'ni ibn sa'id ya'ni ibn sa'd an ayyub ibn musa أو موسى بن أيوب الرجل من قومه دقواني متون دقاتك متنسى أن أقبة بن عامر بمعناه يا رويتو إن ونا حديث دما أنرسى زاد سيدشي أرواية سياكارا قال يتي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم سيما ظن الله يكسنتي إذا ركع إذن يركوئي قال سيتي سبحان ربي العظيم وبحمده nan mun samu ƙari subhana rabbiyal azim wa bihamdihi salasan yana faɗin wannan sau uku wa idza sajada idan kuma yin sujada qala sai ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan shi ma yana faɗin wannan sau uku qala abu dawud abu dawud yace wa hadhihi ziyadatu nakhafu alla takuna mahfuzatan wannan ƙarin muna tsoron ya kasance bai inganta ba ana gane da kyau ko amma sai dai magana mafi inganci ƙarin ya inganta qala abu dawud abu dawud yace in farada ahlu misra bi isnadi hadain alhadithain mutanen misr su suka kadaita da rawaito wannan hadisan guda biyu hadisi rabi'i wa hadisi ahmad ibn yunus wannan hadisin ya nuna subhana rabbiyal azim da subhana rabbiyal a'la kana iya ka ƙara bayansu wa hamdihi in kuma ka tsaya subhana rabbiyal a'la shi ma kadai ya wadatar subhana rabbiyal azim shi ma kadai ya wadatar abinda aka yi so wata ran kai subhana rabbiyal azim wa bihamdihi wata ran kai subhana rabbiyal azim kawai wata ran subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi wata ran subhana rabbiyal a'la kawai duk sun inganta mutum zai iya yi malai yace حدثنا حفص بن عمر حدثنا شعبة قال قلت لسليمان ناتي ما سليمان أدعو في الصلاة إذا مررت بآية تخوف شن zan iya in yi addu'a a cikin sallah idan na gamu da aya wadda take mai ban tsoro ana gane da kyau ko idan na haɗu da aya mai ban tsoro zan iya in yi addu'a misali in ce Allah ya kare ni daga wannan abun fa haddathani sai ya bani labari an sa'ad ibn ubaida daga sa'ad bin ubaida an mastauridin daga mastaurid an sila tabni zufara an huzaifata annahu salla ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam huzaifa ya ce ya yi salla tare da manzon Allah fakana ya kulu sai manzon Allah ya kasance yana cewa fi ruku'ihi a cikin ruku'insa subhana rabbiyal azim wa fi sujudihi a sujudarsa kuma yana cewa subhana rabbiyal a'la wa ma marra bi ayati rahmatin kuma babu wata aya ta rahama da zai gamuwa da ita illa waqafa indaha fati ya tsaya a wajen ayar fasa'ala sai ya roki Allah ma'ana ya roki Allah wannan rahama wala bi ayati azabin kuma ba zai hadu da wata aya ta azaba ba illa waqafa indaha fati ya tsaya a wajen wannan ayar fata'awwada sai ya nemi tsari daga gare ta wannan hadisin abin da yake nunawa ya halatta in kana cikin sallah misali ka karanta innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyah جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك liman khashiya rabbah sai ka ce Allahumma ja'alna minhum sai ka ci gaba ana gane da kyau domin wannan ayar akan me take bayani rahama ko azaba rahama akan mutanen kirki ne Allah yake lalle duk wanda suka yi imani kuma suka yi aikin kwarai ana gane da kyau ko domin wannan abubuwan dole sai sun tafi a tare al-imanu wal amalu إيماننا بالله بين ثلاثة عمل وقول واعتقاد جنانه إيماني دا الله سيان هذا شد أيكي بات الوقت كاي إيماني دا الله كن باك عبادة إن كاي هكا كازمان تو مرجئة وسما سو أكيدر سو su imani kawai a zuci yake ba dole sai kayi aiki ba inda kayi imani shikenan a cika ranka ba babbaka ana gane da taho wannan shine kenan kenan suke cewa c'est la croyance si tu crois c'est tout qui n'a pas qui, qui n'a pas comment dirais qui n'a pas besoin de faire l'adoration ana gane da kyau ko shine suke cewa croyant pratiquant et croyant non non pratiquant ko musulmi mai mai ibada da musulmi wanda bai ibada a turai za ka samu wannan yanzu misali ɗan ƙwallon da mafi yawancin su haka ne irin su lamin ya mara yabo wannan mai dan mazari Allah gane da jago kun ga irin su kurwayen non practical ne su musulmai ne amma dai su ba ruwansu da addini ba ruwansu da ibada ana gane da jago wannan shi ne kenan da sauransu dai wallahu ta'ala a'lam na'am kenan sai ka ce Allah ka sani daga cikin su ya halatta ana gane da ke ko to misali aya ta azaba sai ka kawo inna shajarata zaqqum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun kawalil hamim ana gane da ke ko wannan ayoyin akan me suke bayani a akan azaba akan wani wani abinci ne na bala'i da yan wuta za su ci to a wannan wurin kana iya ka daga hannu ka ce Allahumma ajirni minan nar ana gane da kyau ko ya Allah ka tsaidatar da ni daga wuta amma malamai suka ce wannan ya shahi ibadu ne na ne sallah ta nafila sallah ta farilla ba a yi haka domin ba a taba samuwa manzon Allah sallah ta farilla bayani yayi haka amma irin misali qiyamul laili yana daga cikin gane limami faƙihi ka ga yana ƙiyamun laili yana tsayawa yana addu'a hukun mu ce koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma irin wannan limami ai shi shi yake alkhairi ko domin in ya tsaya addu'a kuma kuna a ciki na'am malam yace haddathana muslim ibn ibrahim haddathana hisham haddathana qatadatu an mutarrifin عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وسجوده manzo Allah ya kasance yana cewa a cikin ruku'insa da sujadarsa subuhun quddusun ana gane da kyau ko subuhun quddusun tsarkakakke tsarkakakke shine subuhun quddusun shi ma haka duka tsarki ne amma sai dai a larabce ma'anoninsu sun sha bamban amma a hausance ban sanya za a iya fassara su ba subuhun malumai suka ce huwa almunazzihu an shukara an shuraka ma'ana wanda ya tsarkaka daga abokan tarayya ma'ana wanda baya da abokin tarayya a cikin mi a cikin mulkinsa quddusun suka ce huwa almutahhiru anin naqais shine wanda ya wofinta daga tawaya ma'ana baya da tawaya ta mi ta komai ana gane da kyau ko shine ma'anan subuhun kuddusun tsarkakakke ana iya cewa cikakke kuddusun kenan rabbul mala'ikati war ruh ubangijin mala'iku da kuma ruhi waye ruhi shine mala'ika jibril alaihi salatu wassalam a takaice wannan tasbihin yana daga cikin tasbihin da ake a cikin ruku'i subuhun kuddusun rabbul mala'ikati war ruh حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حدثنا معاوية بن صالح عن أمر بن قيس عن عاصم بن حميد عن أوف بن مالك الأشجعي قال قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة وترنا تاشي تارد من زن الله وندري فقام سيئت أيوا تسلى فقرأ سورة البقرة سيكرنت سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل بايا هدوا دوات آية ترهما فاتي سياس يا روكي الله ون الرحمة ولا يمر بآية عذاب إلا وقف بايا كما هدوا دوات آية تأذاب فاتي يا سيا فتعوذ يعني مسأل الله دقونا عذابا قال ثم ركأ بقدر قيامه sannan sai ya yi ruku'i kuma ruku'in ya jima gwargwadon irin tsayuwar da ya yi ruku'i gwargwadon karatun suratul fatiha ka san ku za a za a jiki ko? suratul bakara ruku'i ka jima daidai gwargwadon karatun me karatun suratul bakara to haka manzon Allah yi ana gane da kyau ko? ya ce ya kulu fi ruku'ihi yana cewa a cikin ruku'insa subhana dhil jabaruti sarki ya tabbata ga ma'aboci aljabarut shine aljabar ma'ana wanda ma'aboci cilastawa ana gane da kyau ko wal malakuti ma'aboci kuma mulki wal kibriyai ma'aboci girma wal azama dukkanin su dai girma ne ma'aboci girma kenan wannan yana daga cikin tasbihin da ake yi a cikin mi a cikin ruku'i سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة ثم سجد bayan yayi wannan ruku'in yana ta maimaita wannan zikirin wannan tasbihin sai yayi sujada bi qadri qiyamihi sujadar ma daidai gwargwadon tsayuwar da yayi ma'ana sujada daidai gwargwadon karatun me karatun suratul baqara ana gane da ke ko kuma ku su jimawa a cikin sujada sai ya yi wahala a kan jimawa a tsaye ko ba haka ba ina tsammanin haka ne ko don jima a cikin sujada in ka jima in ba ka saba ba in ka taso sai ka ji kamar ana tawuli ya yare don saboda kan ya tafi a ƙasa in ba ka saba ba to sujada gwargwaron karatun surutul bakara akwai za a jima sosai fajtahidu ina ne wurin a sun maƙala sannan sai ce fi sujudi a cikin sujadarsa mithla zalika makamancin haka ma'ana irin wannan addu'ar kina ita wannan addu'ar ana iya yin ta a cikin ruku'i kuma ana yin ta a cikin me a cikin sujada sun maƙama sannan sai ya tashi ma'ana raka'a ta biyu faƙara abi ali imrana sai ya karanta suratu ali imran mai bima baƙara kenan sun bayan wannan ma'ana bayan ya ƙari raka abin ya sallame kara a suratan suratan ya yi wata sallah raka biyu ya karanta sura sura ya karanta sura sura kenan yana nuhin sura mai bi ma'ali imran wace ce nisa'i sannan wa ma'ida wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam مالك حدثنا أبو الوليد الطيالسي وعلي بن الجعد قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي حمزة مولى الأنصار الرجل من بني عبس عن حذيفة أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل حذيفة يا من زان الله ينا صلى الدري فكان يقول سيكا سنتينا تيوا الله أكبر ثلاثة ينا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ينا ميميتا ونا الله أكبر الله أكبر الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ثم افتتح سنن سيبودي كراتون سلا فقرأ البقرة سيكرن سورة البقرة ثم ركع سنن يركوئي فكان ركوعه نحوا من قيامه sai ruku'in sai ya kasance kwatankwacin tsayuwar da ya yi ta karatun bakara wa kana yaqulu fi ruku'ihi kuma ya kasance yana cewa a cikin ruku'insa subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim thumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i sannan ya dago kansa daga ruku'i fa kana qiyamuhu nahwan min ruku'ihi sai tsayuwarsa ta kasance kusan jima wanda ya a cikin ruku'i ya yana cewa lirabbiyal hamdu abin da yake nihi anan da ya dago daga ruku'i ana gane da kyau ku tsayuwar da yayi kamin ya je sujada kusan jima wadda yayi a cikin ruku'i ma'ana kusan karatun mi kusan karatun suratul baqara kuma da ya dago yace sami Allahu liman hamida sai yace li rabbiyal hamdu maimakon mi maimakon mi Allahumma rabbana walakal hamdu sami Allahu liman hamida li rabbiyal hamdu na'am kinan yana nuna halaccin fadin haka me yake da suna a sallah ta nafila thumma sajada sannan sai sujada fa kana sujuduhu nahwan min qiyamihi sai sujada sa ta kasance kwatankwacin tsayuwarsa fa kana yaqulu fi sujudihi sai ya kasance yana cewa a cikin sujadarsa subhana rabbiyal a'la thumma rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i sannan ya dago kansa daga ruku'i wa kana yaq'udu fi ma bayna as-sajadatayn kuma ya kasance yana zama a tsakanin sujada guda biyu nahwan min sujudihi kwatankwacin shi ma wanda yake a cikin sujadarsa wa kana yaqulu kuma ya kasance yana cewa rabbi ghfirli rabbi ghfirli shi rabbi ghfirli rabbi ghfirli da ake cewa a tsakanin sujada guda biyu ba biyu ba kawai ake nufi ana nufi kana iya kai ta maimaita su ba adadi rabbi ghfirli rabbi ghfirli rabbi ghfirli rabbi ghfirli haka jima adadin abin da kake so sai ka koma kai wata sujada in kun bayan wani limami ne kake kayi rabbi ghfirli rabbi ghfirli bai tai sujada ba sai ka ƙara yi har ya tai zuwa sujada fa salla arba'a raka'atin sai ya sallaci raka'o'i guda hudu fa qara'a fihin al-baqarata sai ya karanta a cikin wannan raka'o'in suratul baqara wa ala imran da suratu ali imran wan nisa'i da suratul nisa'i wal ma'ida da ma'ida kamar da mu gani a can ko awil an'ami ko kuma ya karanta an'am maimakon ma'ida shakka shu'ba shu'ba ne yayi shakka shin ma'ida ce ya karanta ko kuma suratul an'am na'am a takaicen wa masu girma wannan babin abin da yake nuna muna a sujada tana da azkarkin da suka zo daga manzon Allah wanda su ake yi ba a yin komi a ciki in ba mai ba in ba su ba sujada da ruku'i hatta karatun qur'ani ma ba a sai dai abin da yazo shi zaka imma subhana rabbiyal azim imma subuhul quddus rabbul malaikati wa rabbul malaikati war ruh ko kuma subhana dhul jabaruti wal kibriyai wal malakuti wal azama ana gane da kyau ko wannan shine kenan wallahu ta'ala a'lam wataran mutun yayi wannan wataran yayi wannan babun fi du'a fi ruku'i babi mai bayani akan addu'a a cikin ruku'i har ya halatta mutum yi addu'a a cikin ruku'i ana ganiya da kyau ko? ta malice haddasa na ahmadu ibn salihin wa ahmadu ibn amru bin sarj wa muhammadu ibn salama قالوا سكتي حدثنا ابن وهب أخبرنا عمرو يعني ابن الحارث عن أمارة بن جزية عن سمي عن سمي مولى أبي بكر أنه سمع أبا صالح ياج أبو صالح زكوان شين زكوان يحدث عن أبي هريرة ينا بعد لباري لك أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكن شوى من ظن الله ياتي أقرب ما يكون العبد من ربه ولن دباوى يكسد أبنججنسا وهو ساجد shine lokacin da yake sujada fa akthiru du'a dan haka ku yawaita addu'a ana ganiya da kyau ko wannan hadisi me yake nunawa mustahabbancin yin addu'a a cikin me a cikin sujada wannan hadisin wasu malamai sun buga dalili da shi akan cewa yawan sujada ya yi falala akan yawan ruku'i a wajen nafila misali mutum biyu ne suka tashi suna kiyamun laili wannan sai ya yi raka'a goma sha biyu ya ƙara da ta uku witiri shi kuma wannan sai ya raka'a hudu ya ƙara da ta biyar ita ce witiri ana gane da kyau ko? sai kasance shi wannan mai raka'a hudu ya tsawaita sallar tasa shi kuma wannan idan aka ce ya yi raka a guda goma sha uku kenan sujudun da ya yi ta yawa akan me akan wancan sai suka ce mai raka a goma sha uku nan a ganin su ya yi falala domin shi ya yi abin da Allah ya fi so da yawa fiye da wanda ya yi fiye da wanda ya yi raka a goma sha hudu raka a biyar domin wanda ya raka a biyar sujada nawa ke gare sa a sujada goma ko shi kuma wanda ya raka a goma sha uku sujada nawa ke gare sa to kun gani mai sujada da yawa sai suka ce ya yi wannan da ya tsayuwa mai yawa falala amma a ra'ayinsu dalilinsu kuma shine mi manzon Allah ya ce idan mutum na sujada nan ya fi kusa da Allah kina yana nuna falalar me falalar yin sujada wannan shine ijtihadin su ana gane da kyau ko kuma gaskiya abu ne wanda hankali yakan iya daukar sa to amma sai dai abin da ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana jimawa a cikin me a cikin ƙiyamun laili tare da a cewa da ya san falalar yawan sujada kin tahi tsayuwar to da bai bata lokaci a wajen karatun suratul baqara ba a raka'a guda da karatun suratul baqara kin nan da zai yi yayi sujada nan Allah guda guda 100 nawa guda 10 nawa gwammai ko da yayi sujada gwammai to amma kuma sai ya bar yawan sujadan nan yayi yawan me yayi yawan tsayuwa kina a takaice dai me yake da suna in dai har da dare ne qiyamul layli ce tsayuwar ita ta hiffalala akan ne akan sujada wanda yake magana mafi inganci amma wanda yake kishiyar haka shi ga ga dalilin sa wallahu ta'ala a'lam مالك حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن سليمان بن سحيم to sai dai wannan zai iya zamantowa wata falala ga wanda bai haddace ayoyi yawa na alkur'ani ba ana gane da kyau ko kenan wata falala ce a gare sa shi yawaita sujada maimakon ya yawaita ni ya yawaita tsayuwa tunda ita tsayuwa in kai ta dole mi zaka yi karatu zaka yi to karatun kuma sai a hankali an gane ko kenan sai ke ta fatiha da kulakuzai yana dukawa wannan shine kenan حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن سليمان بن سحيم عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف الستارة manzon Allah ya yaye rido ma'ana shakamakin da yake tsakanin ɗakinsa da masallaci wannan su sufufun khalfa abi bakrin mutane sun yi sahu bayan abubakar faƙala sai manzon Allah ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane ana nufin lokacin yana cikin kwanciya wadda ya rasu a cikinta sai ya ce ya ayyuhan nasu ya ku mutane innahu lam yabqa min mubashiratin nubuwati illa ru'ya salihah ba abun da yayi saura na albishirkin annabta sai maholki nagari ana gane da kyau ko yarahal muslimu da musulmi zai gansa au tura lahu ko kuma a yi masa ma'ana wani yi maka maholki misali wani yi maka maholkin kaji hajji to wannan albishir ne na alkhairi musamman in wanda ya maholkin mutunan kirki ne wa inni nuhitu an akra'a raki'an kusan da cewa ni an hana ni in yi in yi karatu ina cikin ruku'i au sajidan ko kuma ina cikin sujada in yi karatun qur'ani fa'ammar ruku'u amma shi ruku'i fa'azzimun rabba fihi ku girmama Allah a ciki ana gane da kyau ko shi ne abinda za ka ce subhanu rabbiyal azim wa amma sujudu amma ita kuma sujada fajtahidu fi du'a'i to ku yawaita ku yi ƙoƙari a wajen yin addu'a faqimanun an yustajaba lakum domin akwai tabbaci faqimanun ay fa haqiqun akwai tabbacin za a karba muku حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن منصور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوئه من ذا الله يكسنتي yana yawan faɗi a cikin ruku'in sa wa sujudi da sujudarsa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli tsarki ya tabbata a gare ka ya ubangijinmu da godiya a gare ka ya Allah ka gafarta mini ya ta'awwalul qur'ana yana fassara alqur'ani ma'ana yana fassara fadin Allah madaukakin sarki a cikin idaja fasabbih isma fasabbih fasabbih isma a a idza jaa nasrullahi wal fatah wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bismi to na'am jazakumullahu khairan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir wannan shi ake cewa dan hakin da kare na shi kan so ne maka shi wannan shine mu'jizar alqur'ani yasa ake ce mishi gagar bazo bari ganin kullun kana karanta ta tana iya zakuwa ta ta cije maka wannan shine kenan kamar yadda sabbi sabbi ta cije ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah na'am kenan shine yana fassara alqur'ani yana subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب حاء حدثنا أحمد بن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني يحيى ابن أيوب عن أمارة بن غزية عن سمي مولى أبي بكر عن صالح عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم للي من الله كان يقول في سجوده ya kasance yana cewa a cikin sujadarsa Allahumma ghfirli dhanbi kullah ya Allah ka gafarta mini zunubi na gaba ɗayansa dukkahu wa jillahu kaɗan ƙinsa da diyawansa wa awwalahu wa akhirahu da na farkonsa da na ƙarshensa zada ibn sarhi ibn sarhi ya ƙara alaniyatahu wa sirrahu a bayyanansa da kuma a ɓoyensa ma'ana zunubin da na yi a ɓoye da zunubin da na yi a bayyane حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا عبدة عن أبيد الله عن محمد بن يحيى بن حبان عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة عن عائشة رضي الله عنها قالت فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ناني ممن زان الله أواني داري ana gane da kyau ko ma'ana tana kwance ne sai ta lalaba ba ta ji manzon Allah ba falamastul masjida sai na lalaba a masjid ana gane da kyau ko me masjid ha yanzu wanda suka zo daura za ku ga amfanin karatun da muka yi ana gane da kyau ko ina wanda suka halarta daura suna nan mun yi a wajen alhaƙa'iƙ allugawiyya da alhaƙa'iƙ ashar'iyya ana gane da kyau ko masallaci yana da ma'ana ta shari'a da ma'ana ta larabci ma'ana ta shari'a masallaci wani wuri ne wanda ake salloli guda biyar kuma yake da limami tabbatacce kuma yake a kewaye wannan shine ne masallaci a shari'a lugatan kenan shar'an kenan amma a yaren larabci idan aka ce masjid ana nuni inda ake sujada kenan inda ake sallah kenan ko ina ne ana ce mishi ne masallaci wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhura ana gane da kyau ko to nan wace fassara ce zamu badawa aham haqiqa shar'iyya ko haqiqa lugawiyya haqiqa lugawiyya don ya an ce shar'iyya to Aisha kenan masallaci take kwara ita da bazza Allah ko ala gane da kyau ko ga nan ne za ku fara gane muhimmancin karatun usulul fiqh ana gane da kyau ko wannan shine kenan kenan nan za a fassara shi da fassara ta yaren larabci ba fassara ta shari'a ba kenan sai na lalaba inda ya saba sallah a ɗaki na sai na tabi na tabe sa fa idha huwa sajidun sai gashi ashe yana ma cikin sujada wa qadamahu mansubatani alhali dugadugansa suna kahe domin in mutum na sujada dugadugansa ya yake kawa su yake kenan dugadugansa ne ta tabo sai ta gane da cewa me yake yi sujada yake yi wa huwa yaqulu yana cewa a'udhu bi ridaka min sakhatika ya Allah ina neman tsari da yardarka game da hushinka ma'ana hushinka ya kare ni yardarka ta kare ni daga me daga hushinka wa a'udhu bi mu'afatika min uqubatika kuma ina neman tsarinka da yahuwarka akan ukubarka kenan yahuwarka ta kare ni daga mi daga ukubarka wa a'udhu bika minka kuma ina neman tsarinka daga gare ka ana ana gane da kyau ko domin kana neman tsari ne ga abun da yahi abun da kake neman tsari ƙarhi to shi kuma Allah babu wanda yi shi ƙarhi kenan shi sa ina neman tsarin ka daga gare ka kai kanka ya Allah ana gane da kyau ko la uhsi sana'an alayka ba zan iya kididdige yabo a gare ka ba ma'ana ba ta yiwa a ce nayi yabo a gare ka har in kai karshe anta kama asnaita ala nafsik kai kana kamar yadda kai yabi kanka a takaicin wa masu girma a wannan babin da muka yi na ƙarshe abinda yake nunawa halaccin yin addu'a a cikin me a cikin sujada da rishin halaccin yin sa a cikin me rukudi ana gane da kyau ko kenan ya halatta kai sallah kai addu'a a cikin sujada bal ma mustahabbi ne to inda gizo ke saka shi ne shin da kowanne yare ya halatta ka yi ko kuma a sai da larabci za ka yi idan kuma ta mun taɓa ba da amsar wannan matsalar to wa zai ba mu amsa in ka ba mu amsa kuma ka ba mu dalili ana gara da kyau ko to an shaye hannu dama nan ne matsalar take ba amsa ba dalilin na aha in ba dalili na san da yawa sun sani amma inda dalili kuma nan ne matsalar take to ba dalili ku ba mu amsa ya halatta aha amma kai da larabci ya fi farala amsa ta har yanzu tana bukatar karin wani abu sannan ta cika in ba haka ba haka ba dai ba yace ya halatta kai da wani yare amma kai da larabci ya fi falala akwai saurami za a kara a ciki jazakumullahu khairan amma a cikin sallah ta ne ta nafila ita a farilla dole sai da larabci za ka yi ana gane da kyau amma a nafila ya halatta ka yi da wani yare tare da kai da larabci shi yahi shi yahi dacewa dalili kuma ka'ida da malamai suke cewa me yake da suna yuqtafaru fin nawafili ma la yuqtafaru fil fara'idi a wata ibara suke cewa ya juzu fil fara'idi mala ya juzu fil nawafili mala ya juzu fil fara'idi akwai abin da ana halitta ka yi shi a cikin nafila amma a cikin farilla ba a ne ba a halitta ka yi ta lahiyar kalau ya halitta ka yi ka zamna kai sallar nafila amma lahiyar kalau ya halitta kai sallar magariba da zamme dole sai ka yi tsaye haka ita ma addu'a baya halatta da wani yare kai a sallah ta farilla amma a sallah ta nafila kana iya kai wallahu ta'ala a'lam inda muka samu daidai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya gafarta muna subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wassalamu alaikum wa rahmatullah